نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وسفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء معاشر المؤمنين لا يخفى على كل مسلم ما للإيمان من مكانه ما يخفى على كل مسلم ما للإيمان من مكانة عالية ومنزلة رافعة ودرجة سامية منيفة وهو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف وبالإيمان يا عباد الله ينال العبد سعادة الدارين فلا يشقى أبدا وبالإيمان عباد الله ينال العبد رضا الله سبحانه وتعالى فلا يسخط عليه إذا آمن به وبالإيمان ينال محبته وبالإيمان يا إيمان الله ينال الإنسان جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وبالإيمان يفوز بأعظم النعيم يناله المؤمنون في الجنة ألا وهو رؤية الله سبحانه وتعالى كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام مخاطبا أهل الإيمان إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته وبالإيمان يا عباد الله والإيمان يا عباد الله نجاة العبد من النار ومن سخط الجبار وثمار الإيمان وآثاره وعوائده وفوائده على العبد المؤمن لا تعد ولا تحصى والإيمان عباد الله شجرة مباركة عظيمة الثمر كثيرة الخير والبركة لها أصل راسخ وفرع قائم وثمرات متنوعات ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون والإيمان يا عباد الله لا قيام له إلا على أصوله وأركانه كما قال رب العزة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين عباد الله وللإيمان أعمال صالحات وطاعات زاكيات يتقرب بها أهل الإيمان لرب الأرض والسماوات وأعظم هذه الأعمال وأجلها قدرا وأرفعها شأنا مباني الإسلام الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث منها حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت عباد الله والإيمان يشمل القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة الله إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ومن أمور الإيمان العظيمة محبة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين محبة صادقة تثمر تثمر الاتباع لنهجه صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن الأمور الإيمان القلبية يا عباد الله العزيمة أن تكون أهل الإيمان أن يكون أهل الإيمان على محبة ومودة وصفاء مثل الم- مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن أعمال الإيمان القلبية العزيمة رعاية الأمانة وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له وأعمال اللسان الصالحة وأقواله الزكية وكل ما يكون من لسان من تلاوة لكلام الله وذكر له جل وعلا وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل كل ذلك يتناوله مسمى الإيمان عباد الله ولا بد في الإيمان من استقامة على طاعة الله ومداومة على عبادة الله وبعد عن السوارق والصواب المبعدة المبعدة للإنسان عن الإيمان يقول عليه الصلاة والسلام عندما سأله سفيان بن عبد الله الثقفي قائلا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم عباد الله ومن أكرمه الله تعالى بهذا الإيمان والاستقامة عليه إلى الممات فاز فوزا عظيما يقول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ثم اعلموا يا عباد الله أن الإيمان يحتاج من المؤمن يحتاج من المؤمن إلى رعاية عزيمة وعناية مستمرة وتفقد الإيمان وتفقد لإيمانه لأن الإيمان له عوارض في هذه الحياة تصرف الإنسان تصرف الإنسان عن إيمانه أو تضعف الإيمان أو تضعف الإيمان في قلبه ولهذا جاء في مستدرك الأحمد ومعجم الطبراني وغيرهما من حديث عبد الله بن, بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق القوم فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد القلوب اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين اللهم حينا على الإيمان اللهم حينا على الإيمان وتوفنا مؤمنين يا رب العالمين وابعثنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلوا وسلموا رأوكم الله رأوكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa gare shi a fili ko abin da yake koye ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa dukkanin su ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ‘yan uwa musulmai ku sani cewa wato abu ne wanda yake bayyananne ga dukkanin musulmi wato matsayin imani imani yana da matsayi fiye da duk wani abu da ka sani domin duk aikin kwarai da musulmi zai yi to sakamakon imani ne zai sa yi wannan aikin alkhairi din haka nan aikata mummunan aiki kuma sakamakon raunin imani ne zai sanya musulmi ya aikata wannan aiki lalle imani yana da matsayi maɗaukaki kwarai da gaske kuma yana da ainihin daraja wacce take ta sama ta ƙololuwa shi imani ya ku bayan Allah shine mafi girman abin da ake bukata daga ainihin mutum musulmi kuma shi imani shine babbar manufa wacce ake bukata ya ku ƴan uwa lalle duk wanda yake mai cikakken imani ba zai taɓa taɓewa a duniyance ba haka nan gobe alkiyama ba zai taɓa taɓewa ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kyautata imanin ku da Allah tabaraka wa ta'ala ku yi imani ku kyautata imani da ainihin wato ga ainihin ubangijin samai da kasai idan kuka yi imani sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku aljanna wacce take fadinta ya kai fadin samai da kuma kasai wanda a cikin aljanna din akwai abin da idan ɗan adam bai taɓa gani ba kunne kuma bai taɓa ji ba haka nan zuciya ba ta taɓa raya irin wannan abin ba ya ku bayan Allah ku tuna ku gani abin duniya ko da baka taɓa ganin shi ba in dai a duniyance ne ko kuma wato baka taɓa zuwa inda wani abu yake ba za ka ga in an baka labari zuciyarka ta raya ga yanda abin yake ko da ko baka taɓa zuwa ba yanzu idan aka ce maka ka'aba ko da ba ka taɓa ganin Ka'aba ba to zuciyarka za ta sawwara maka gafa yadda Ka'aba take. To dukkanin abin da zuciyar ɗan adam take iya siffatawa mai ita na ainihin wani al'amari to ba ta isa ta siffata haƙiƙanin abin da yake gidan aljanna ba. Sai dai kawai zuciya za ta iya sawwarawa mai ita cewar ga yanayin ni'imar aljanna ga yanayin bishiyoyin ciki ga gadajen ciki ga kaza ga kaza amma lallai a cikin aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taba ji ba zuciya ma bata taba raya irin wannan ba ya ku bayin Allah da imani ne dan adam yake samun wato mafi girman matsayi wato kololuwar matsayi da imani ne ake samu wanda yake wannan kololuwar matsayi din kuwa shine ganin Allah tabaraka wa ta'ala domin masu imani in suka shiga gidan aljanna za su ga Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah tabaraka wa ta'ala ka samu ganka a wannan duniyar ya ku bayin Allah ba dama mutum ya ga Allah tabaraka wa ta'ala amma idan mutum ya shiga gidan aljanna to shakka babu zai ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ku za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda kuke ganin wato wannan wata din ranar 14 ga wata ne ko ranar 15 a dai cikin ranakun da wata yake haske sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da sahabbai lalle za ku ga Ubangijinku kamar yadda kuke kallon watan nan a fili ƙararraɗin nan babu ainihin cikowa babu wani turere ne haka kowa zai ga Allah tabaraka wa ta'ala matuƙar ya shiga gidan aljanna. Imani ya ku bayin Allah wato shine hanyar tsira daga wuta kuma shine hanyar tsira daga fishin Allah tabaraka wa ta'ala ainihin fa'ida ta ainihin imani tana nan da yawa wacce ba za ta ƙididdigu ba ba kuma za ta irgu ba. Ya ku ‘yan uwa, ya ku musulmai, shi imani wata bishiya ce wacce take mai girma imani wata bishiya ce wacce take mai albarka wacce take ainihin tushenta yana nan a ƙasa ganyenta da wato rassanta kuma suna nan a sama Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa shin baka san cewa baka ga yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali wato misali ba da ainihin kalimatan tayyibatan wato kalma wacce take mai girma wato ita ce kalmar la ilaha illallah Allah tabaraka wa ta'ala yace baka san yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali da wannan kalmar ta la ilaha illallah yace to kwatankwacin ta kamar bishiya ce wacce take ainihin tushen ta yana nan ya tabbatu rassanta kuma suna sama jijiyarta ta tabbatu a cikin ƙasa kuma rassan suna sama Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan bishiya tana bayar da ‘ya'yan itaciyarta abinda mutane suke ci kowane wato lokaci zuwa lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana buga misali ga mutane domin su yi tunani malamai suke cewa abinda wannan aya take nufi wato ana nufin kalmar shahada wato bishiya kuma da ake nufi ita ce wato ko dai wata bishiya a gidan aljanna ko kuma ana nufin wato bishiyar dabino domin ita bishiyar dabino diddiginta yana ƙasa siyoyinta suna ƙasa kuma ‘ya'yan suna sama babu wani kuma ‘ya'yan itaciya wanda yake da wato ƙarko irin na ‘ya'yan dabino zai iya yin shekaru ‘ya'yan suna nan a bushe ƙalau ko da yaushe mutane suke so za su ɗauka su amfana malamai suke cewa to haka nan imani mai imani yake za ka samu ainihin diddigin yana nan a ƙasa ma'ana yana nan a cikin ƙirjinsa a cikin zuciyarsa ‘ya'yan kuma wato su ne ayyukan da yake na alkhairi har ma ya samu lada daga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah shi imani wato bayya tsayuwa fa sai ya haɗa waɗannan rukunai guda biyar kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ba shi ne addinin Allah ba ba shi ne biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala ku juyar da fuskokinku bangaren mahudan rana ko mafadarta ba gabar ko yamma ku ci gaba da yin sallah kawai haka kurin ba shi ne ainihin imani din ba tukunna abin da yake imani shine wanda ya hakikanin imani da Allah tabaraka wa ta'ala yayi imani da ranar lahira ya kuma yi imani da ainihin mala'iku gabaki daya ya kuma yi imani da littattafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ya kuma yi imani da ainihin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwa musulmai lalle shi imani yana gadarwa mai shi wato ainihin kyawun ayyuka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an gina musuluncin nan akan al'amura guda biyar akan wato ainihin dokoki guda biyar na farko shine shaidawa babu abin bautata bisa ga tantanta sai Allah sa'an nan mutum ya yarda cewa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne baya da haka sai mutum yayi salloli anashin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faralanta a kansa baya da wannan kuwa shine bayar da zakka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka abin da ya kai nisabin zakka to ka bayar yana daga cikin imani baya da wannan kuma azumtar watan Ramadan baya da wannan idan dai ka samu dama lalle ka je ka yi aikin haji waɗannan su ne anashin rukunan musulunci guda biyar ya ku ƴan uwa musulmai lalle wato ainihin shi imani wani abu ne wanda yake kunshe a cikin zukata kuma ake furta shi da ainihin wato harasa da ainihin bakin mutum shi zai furta kalmar shahada shi zai furta wato ainihin imani da Allah da kuma imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sa'an nan kuma gabansa su gudanar da aiki bayya wadatarwa kawai mutum ya faɗa da baki cewa ni na yi imani alhali zuciyarsa bata kudurta wannan ba bayya wadatarwa mutum ya ce ya yi imani alhali gabansa kuma ba sa aiwatar da ayyukan da masu imani ya kamata su yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi imani fa ya kai yanki saba'in da wani abu mafi ƙololuwar imani shine wato shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah na kasan kuma daga cikin saba'in da wani abu shine mutum ya ga wani abu da zai cutar da mutane akan hanya ya ɗauke ya kai shi gefe duka wannan yana daga cikin imani kaga wannan hadisi ya fayyace cewa lalle wato imani da ainihin wato bayan kudurcewar zuci akwai bukatar furtawa da baki akwai kuma bukatar wato ainihin yin aiki tunda yanzu gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka dauke abin da zai cutar da mutane ma daga kan hanya wannan shi ma na daga cikin imani alhali wannan kuma aiki ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ainihin kunya ita ma tana daga cikin imani mutum ya zanto yana da kunya wannan ita ma alama ce ta ainihin wato imani ya ku bayin Allah yana daga cikin wato ainihin imani shine san annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya ga ainihin tsarin annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya ga ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa ɗayan ku ba zai zanto mai cikakken imani ba har sai ya so ni ba za ka zanto mumini ba har sai ka so annabi sallallahu alaihi wasallama fiye da ainihin wato ɗanka da mahaifinka da kuma mutane gabaki ɗaya ma'ana idan aka ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kaza sunnarsa ce to ba maganar cewar ai ɗanka ya bukaci kai kaza ko mahaifinka ya bukaci kai kaza alhali nasin kuma ya ci karo da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ko ƴan uwa musulmai lalle yana daga cikin wato ainihin cikar imani yana daga cikin alamomin imani shine musulmai su zanto suna ƙaunar juna suna kuma da kyakkyawar zuciya dangane da abin da ya shafi juna kar ya zanto kana da wani mummunan kuduri tsakankaninka da wani musulmi a'a yana daga cikin kamalar imani ka kai anishin wato mai cikakken imani ne shine ka zanto wato zuciyarka a wanke take batta kulla da kowa yana daga cikin abin da malamai suke faɗa cewa shine matakar dai mutum wato tsakaninsa misali a ce tsakanin wane da wane akwai wata matsala ko akwai wani saɓani to duk wanda ya fi ɗayan wankakkiyar zuciya ko shakka babu shi wannan ɗayan sai ya fi wannan ɗayan samun nasara ko yaya wancan ɗin kuwa zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin muminai wajen ƙaunar juna da kuma tausaya wa juna da yanda suke damuwa da juna kwatankwacin jikin mutum ne ga baki ɗaya idan ya zamto wata gaba bacce da lafiya wata matsala ta faru misali kafarka tana ciwo ko hannu na ciwo ko kai na ciwo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai kaga dukkanin sauran gabbai sun yi taron dangi wajen su ma su zanto ba su da lafiya saboda hannunsa yana ciwo sai ka samu duk jikinsa yana zazzabi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa saboda gaba guda daya sai mutum ya zanto yana kwana bai yi bacci ba sai ya zanto cikin halin zazzabi dukkanin jiki din wato wannan fa shine halayyar ainihin masu imani haka ake fata a gudu tare a kuma tsira tare a tsira tare annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi yake cewa ɗayanku ba zai zamto mai cikakken imani ba har sai ya soma ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa ba kai za ka riƙa fatan samun nasara kuma kana fatan wani ya samu matsala ba wannan ba hali ne ainihin muminai ba hakikanin imani ya ko ƴan uwa yana daga cikinsa wato shine yi wa ƴan uwa musulmai fatan alkhairi ya ko ƴan uwa musulmai yana daga cikin imani da Allahu tabaraka wa ta'ala wato kiyaye wato kiyaye ainihin amana matukar dai an baka wata amana idan aka ce amana kuwa wannan ya hada abin da yake kanka wanda ya zama dole ka ciyar da su karan fari mahaifanka ne ƴaƴanka ne matanka ne a'a wasu ƴan uwanka ne yana daga cikin wato sauƙi nauyin amana baya da haka abin da ya shafi wanda yake yana aiki ƙarƙashin ka yaronka ne a gurin kasuwa ko yaronka ne a ofis ko yaronka ne a gona ko ma a ina ne kai ne dai na sama da shi lalle ka tabbatar ka sauke amanar da take wuyanka dangane da wannan yaron naka domin shi Allah tabaraka wa ta'ala shine mai karfi shi ya dora ka akan wannan matar tata ko wannan dan naka ko wannan wato ko ma wane ne wanda kake mulkarsa matukar dai kai amfani da damar da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ka zalunci wani gobe shi daga cikin imani gobe alkiyama kuma Allah tabaraka wa ta'ala lalle zai gwada maka shine anishin mai karfi ya ku yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu imani ga dukkanin wanda bashi da amana yana daga cikin kuma abin da ya gallabe mu a rayuwar yau shine wato ainihin rashin amana mutane da yawa suna son kulla waɗansu ma'amaloli na alkhairi ko dai ma'amala ta kasuwanci ko wata ma'amala ta rayuwar da mutane amma suna tsoron rashin amana ya kun yan uwa daga cikin wato mafi girman al'amura da ya kamata mu damu da su wato shine ainihin rukun amana gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ba shi da amana wato ba shi da imani idan mutane suka tabbatar da cewa kai fa baka da amana to wannan fa kamar abu gaskam ne cewa baka da imani tun daga shi annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗi wannan ya ku yan uwa yana daga cikin wato ainihin ayyuka na imani shine faɗin wato furta mafiya kyawun zance wannan kuma ya haɗa da karan fari karan fari shine karanta maganar Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana karanta alqur'anin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma umarni da kyakkyawan aiki da kuma hani daga mummuna da kuma zikirin Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma kirayar mutane zuwa kaɗe ta Allahu tabaraka wa ta'ala da kuma wa'azantar da mutane yana daga cikin dukkanin ayyuka na ainihin imani ya ku ƴan uwa musulmai ku dawwama ku ainihin daidaitu akan ainihin imani wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Sufyan yake ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya min wata magana a cikin addinin namu na musulunci wacce ba zan tambayi kowa ba sai kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi kul amantu billahi thumma istaqim ka ce nayi imani da Allah sa'an nan ka daidaita akan addinin musulunci yana daga cikin daidaito ya ku bayin Allah shine kula da sallolin farilla guda biyar kula da ainihin zumunci kyautatawa bayin Allah kama da ainihin daga kan mutane zuwa ga ainihin dabbobi dukkanin wannan alamomi ne na ainihin wato imani Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa lalle waɗanda suke cewa ubangijinmu shine Allah sa'annan suka daidaita akan addinin musulunci ta hanyar yin kyawun ayyuka ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rika sauka a kansu malamai suke cewa duk wanda ya rayu rayuwa ta imani to in ya zo mutuwa mala'iku za su zo gurinsa su sauko daga sama su ce da su irin waɗannan mutane Allah ta kafu wala ta hazani za su ce da su kar ka yadda ka ji tsorowa ne yanzu za a ɗauki ranka ne amma kar ka ji tsoron abin da za ka je ka tinkara kada kuma ka yi baƙin ciki dangane da abin da za ka bari na ‘ya'ya da ‘yan uwa da iyaye da dukiya kar ka damu da wannan duka malamai suke cewa wannan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala to mala'ikun da za su gaya wa mutane masu imani yayin da suka zo mutuwa sa'annan sai su ce da su to albishirin kamawa ne za ka shiga gidan aljanna muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da gidan aljanna ya ko ‘yan uwa ku lura ku sani cewa shi fa imani yana iya karewa yana iya tsufa yana iya zama ɗan sirri ƙarshe ma yana iya zantowa mai imani ya wayi gari kuma imaninsa ya zube ga baki ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ka kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yake cewa lalle imani fa yana tsufa a cikin ɗayanku a kirjin ɗayanku kamar yadda tufafi yake tsufa ya zamto ya diddige ya lalace to imanin ɗayanku ma yana iya zamtowa haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah tabaraka wa ta'ala ya sabinta imani a cikin zakatanku ya Allah tabaraka wa ta'ala ka san ka sabinta imani a cikin zakatanmu ya Allah tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da imani ka rayar da mu muna muminai ka karɓi rayuwar mu muna muminai ya ubangiji ka tayar da mu cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka jikin iyayen mu ya ubangiji wanda suke raye cikin su Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su kari imani ya ubangiji ka sa mu kikkiawan ƙarshe marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka kara musu biyayya gare ka ya ubangiji ka sanya wa wannan damana ta mu albarka ya ubangiji ka kara wa garin nan albarka da zaman lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم